أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci a yau muna ashirin da nawa kenan da bakwai muna ashirin da shida ga watan jimadal ula hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biyu, a watan turawa muna goma ga watan ɗaya shekara ta da ashirin ɗaya. Allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation da ke bariki GRA don ci gaba da karatu a cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam mina takbir ila taslimi ka annaka taraha rubutun marigayi babban malami Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yau za mu tashi darasi na 30 ne a littafi ci gaba ne akan azkar da ake faɗi a bayan an ɗago daga ruku'u mun kiyaye sigogi guda hudu da malam ya faɗa ko dai rabbana lakal hamdu ko kuma rabbana wa lakal hamdu ko a ƙara mata allahumma rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu to waɗannan azkar ɗin guda hudu bayan an faɗe su ko dai rabbana ɗin ko allahumma to ana yi musu ƙari shine inda malam zai tashe mu a karatun yau sai ce wa kana taratan yazidu ala zalik wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yazidu ala zalik yana ƙari akan haka akan shi abin da muka faɗa Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana lakal hamdu yana ƙara me sai ce mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma shi'ta min shay'in ba'du in yace Allahumma rabbana wa lakal hamdu sai kuma ya sauke murya kasa sai ce mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ubangiji wannan yabo da godiya ina yin ta cikin sammai da sassai wa ma shi'ta min shay'in ba'd da kuma duk cikin abin da ka so a bayan sammai da sassai kaga ya karama addu'a sai amma ana so Allah ya tara mata adadi wanda shi kaɗai zai iya sanin menene adadin wannan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma ita min shay'in ba'du cikin sammai cikin kasai da cikin duk abin da kake so a bayan sammai da kasai wa imma ko kuma dai ya ƙara da cewa kamar yadda zo a cikin hadisin muslim da abu awana shi ma dai irin wannan ne sai dai ɗan ƙari da aka samu ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد duka iri ɗaya ne kawai abinda aka ƙara wa mil'a ko wa ma bainahuma Allah ina ma rabo ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu Allah kai ne ubangijinmu godiya a gare ka take cikin sammai da cikin tsatsai da cikin abin da ke tsakanin sammai da ƙasai da kuma cikin abin da ka so bayan sammai da ƙasai din wa min iyama ya min amma shi ita mai shay'in ba'du kaga wancan da na farko azkar na biyar kenan ko ƙari na biyar da na shida duk abu guda ɗaya ne wa ma bainahuma shine ko abin da ya bambanta su wa taratan yabihu ila zalika qawluhu wani lokacin kuma sai ya yi ƙari a kan wannan zikir Allahumma rabbana wa lakal hamdu mil samawati wa mil al'arbi wa mil a ma shi ita min shay'in ba'adu sai ya ƙara da cewa ahalus sana'i wal majdi yanzu mun samu hawa uku kenan ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu sai ka sauke murya mil samawati ƙari na farko in yayi wannan ƙarin wani lokacin sai ya ƙara da wannan da zamu faɗa yanzu ahlus sana'i wal majdi kai ne mai cancantuwa da yabo kai ne ahalin yabo wal majdi kai ne ma'abocin girma kai ka dace da girma kai ne ahalin girma lama ni alima a abaita ba mai hani ga abin da ka bada duk abin da ka bada naka ne wala mu'ti lima mana'ata babu mai hanawa ga abin da ka bada duk abin da ka bada shi ma naka ne wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddi ma'abocin wadata wadatar shi ba za ta amfane shi a gunka ba da haka kenan wannan hadisin ko kuma wannan ƙarin yana zuwa ne a bayan ƙari na biyu a gaya wa Allah ahalus sana'i wal majdi kai ne ma'abocin yabo da girma ba mai hanawa ga abin da ka bada ba mai badawa ga abin da ka hana ma'abocin wadata wadata shi ba ta maka amfani a gurinka yanzu da mun kiyaye ayi abin da malam yake nufi ko duka mil as-samawati qali ne aba rabbana wa lakal hamdu wani lokacin iyaka nan yake tsayawa mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amashita min shay'in ba'du ya isa sai ta furku sai ta sujada kai wani lokacin kuma in ya fada mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil amashita min shay'in ba'du sai ta ahalus sana'i والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد Allah samu samu mai kiyayewa yanzu muna da azkar hawa uku kenan bayan ruku'u ko na'am ko kuma yace wa taratan takunu al-idafa wani lokacin karin takan kasance mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'du ahadu sana'i wal majdi kaga tun daga farko ya koma yanzu ko tun da yace wa taratan takunu al idafa wani lokacin ƙarin kasancewa take sai kauta mil as samawati ita ce asalin ƙarin da muka samu ko wa mil al ardi wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'du ahadu sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu kai ka fi cancanta da abin da bawa ya faɗi mana wannan yabo da kirarin da dai kai Allah kai ka fi cancanta da wannan yabo ɗin wa kullu lana ta'ab mu dukkan mu bayi ne a gare ka Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ata wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu ita ma an ka ɗauki wannan duka da ƙarin da aka yi a baya kawai ƙarin a haƙƙo ma ƙara la'abdu wa kullu la naka abdu ka fi cancantuwa da abin da bawa ya faɗa mu dukkan mu bayi ne a gare ka wa taratan yaqulu fi salatil layli to kafin salatil layli Allah ya sa an kiyaye idafat din da ake a bayan ruku'u ko ɗaya mana ƙari ɗaya ɗaya mana ƙari ɗaya dawa dawa za a samu ko ta yi sauri a tashi sai yanzu ta yi sauri na malin zuru ko ba gwada na duka jere ba zaɓi to gani الثناء أهل والمجد والمجد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موقع لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد إيه كما كاي تلكي كو نعم إلى السماوات والجد أتلكم نعم وما بينهما وإن أماشيك من شيء فعل لا مانع ko ta karfe kenan na kamar akwai kan gaba kan baya ko na'am
ملء السماوات وملء نعم.
وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد نعم فحق ما قال أهل الثناء.
أهل الثناء والمجيد فحق ما قال العبد مم.
وأطيعنا.
مم.
فحق ما قال العبد مم.
وأطيعنا لك عبد نعم اللهم لا مانع لما أعطيت نعم.
ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نعم بارك الله فيك akwai wanda zai ba mu tsaye idafato ko da yana dora ta akan allo ko na'am to in an kiyaye dai kawai za a ga ƙarin hawa uku ne rabbana walakal hamdu ko allahumma rabbana walakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu wanda ya iya nan ya wadatar ko yayi ƙari hawa na farko mil as-samawati wa mil al-ardi ko ya ƙara wa ma bainahuma wa mil amashi ita min shay'in ba'du in ka yi wannan hawa na farko ko sai hawa na biyu yayi ko in ka ga dama sai ka ƙara da wanda malam ya ƙara ahlus sana'i wal majdi ahqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abd allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ata wa la yanfa'u dhal jaddi minka al jaddi eh ba mai hana ga abin da ta bada kuma babu mai bada abin da shi ka hana ma'abocin wadata wadata shi ba ta amfani a gurinka Allah ya samu dace wannan a sallar asubahi har zuwa sallar isha'i waɗannan azkar din shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke yi a bakin ruwa daga rukuku da haka kenan yanzu idan da zaka yi la'akari in ka dago daga rukuku zaka yi waɗannan azkar din zancen a ga ta dago sarkar ta tafi ba zai taɓa cewa ba iyaka Allahumma rabbana wa lakal hamdu in zaka tsaya ka faɗe ta a natsi zaka ja lokacin barantana ka ƙara mata da me mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil amashi ta min shay'in ba'd za ga ta ƙare jan lokacin ta kuma lokacin da kake faɗi jikinka yana ƙara natsuwa kasusuwa suna koma inda suke ahlus sana'i wal majdi ahqqu ma qala al-abd har zuwa dai ƙarshen abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa waɗannan diktari su a sallolin nafila ko a sallolin farilla na dare da yini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗin wannan wa taratan yaqulu fi salatil layli wani lokacin yana faɗi a sallar dare kamar da Imam Abu Dawud da Nasa'i suka rawaito hadisi bi sanadin sahih da sana isnadi ingantacce manzon Allah yana cewa la rabbiyal hamd لربي الحمد da ya faɗa rabbana wa lakal hamdu kawai da ya tsaya sai ta mimita li rabbiyal hamd li rabbiyal hamd ga ubangiji na godiya take ga ubangiji na godiya take ga ubangiji na godiya take yukarriru zalik manzo Allah ya ta maimaita wannan faɗin li rabbiyal hamd li rabbiyal hamd li rabbiyal hamd hatta kana qiyamahu nahwan min ruku'ihi har sai da wannan tsayuwar ta yi dab da ruku'un shi mana irin dadewar da ya yi a ruku'u to irin dadewar ya yana maimaita wannan lafazin da rabbiyal hamd la rabbiyal hamd la rabbiyal hamd dan ka gane tsawon ruku'un sai malam yace allazi kana qariban min qiyamihi wannan ruku'un da ya kusa daidai da tsayuwar shi shi zaka dauko ba kowanne ba yanzu da ya dago daga ruku'u yake ta li rabbil hamd sai yake ta li rabbil hamd sai da ta kusa yawan ruku'un shi wani ruku'u sai ce ruku'un da ya kusa yawan tsayuwar shi wata tsayuwar wa kana qara'a fihi suratul baqara tsayuwar da ya karanta suratul baqara a ita aka maimaita wannan lafazi din da haka kenan idan karatun surar ya dauki awa guda ana karanta wannan surar to da ya zo ruku'u sai da ya kusan minti 50 yana cikin ruku'u da ya dago daga ruku'u yana da rabbil hamd la rabbil hamd shi ma sai da ya kusa minti 40 ko 45 yana maimaita wannan kalma din sannan a tafi sujada kaga kenan raka'a biyu da za a yi sallama cikin wannan daren ba mamaki sun cinye daren baki ɗayan shi to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara na irin wannan sallah din kai ma wata rana idan kana so ku daidaita da ubangiji kamar irin wannan kirarin yayi yawa idan ka karanto bakara daga farko ka kai ta karhe in kai ruku'u da din kana subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh kai tai kai tai kai tai har sai ka ji ka gamsu ba zan ce ba ka gamsu ko in ka dago rabbana walakal hamd sai ka ci gaba li rabbiyal hamd li rabbiyal hamd li rabbiyal hamd li rabbiyal hamd kai tai har sai ka ji shi ma ka koshi sannan sai ka tafi sujada ita ma in ka tafi sujada watakil a samu kwatankwacin wannan dadewar a ta farko da dagowa da komawa sannan a nemi raka'a ta biyu sannan a nemi ina alfijir zai fito ko yukarriru zalika hatta kana qiyamahu nahwa min ruku'ihi alladhi kana qariban min qiyamihi al-awwal wa kana qara'a fihi suratal baqara lafazi na goma wanda ake fadi bayan an dago daga ruku yanzu nan ba idafa bace ba rabbana walakal hamdu sai ka sai hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda amma mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda qari ne a wata riwayar wanda muka fi sani yau da kullum rabbana walakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi ubangiji a gare mu godiya kake hamdan godiya kasiran mai yawa ƙwayiban wanda suke tsarkaka ko suka ce khalisan wadda aka yi ta dan Allah salihan kuma godiya abin nan nagartacciya mana ina maka godiya da babu shirka a cikinta tabbatacce godiya da take hada da kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce tayyiban tsarkakakkiya mubarakan fihi wacce take dauke da tarin albarka mubarakan alaihi wadda ka sa albarka a kanta kama yuhibbu rabbuna wa yarda kamar da ubangijin mu yake so ya yarda da shi Allah muna ma godiya har sai ka amince kuma irin godiyar da kake so kama yuhibbu rabbuna wa yarda da haka zikiri na goma da ake a bayan an dago daga ruku'u rabbana walakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi sai ta shi wannan حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه قاله رجل ونمتن يفعيش كان يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم yana bin sallah ne a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma rafa'a sallallahu alaihi wasallam ra'sahu min ar-raka'a a bayan manzon Allah ya dago kanshi daga ruku'u wa qala yace sami'a Allahu liman hamida da yace sami Allahu liman hamida sai shi wannan mutumin yace rabbana walakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi falamma sarafa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala da manzon Allah ida sallah sai yace manil mutakallimu anifan waye yayi magana yanzu a cikin ku wani ya faɗi abu a cikin sallah waye yayi wannan maganar yanzu faƙala rajulu ana ya rasulallah na mutumin ya ce ni ne ya manzan Allah faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya faɗa a cikin hadisin da imam malik ya rautar shi cikin muwatta da bukhari a cikin sahihin shi da abu dawud a cikin musnad a cikin sunan sai ce laƙadara aito bid'atan wa thalathina malakan yace wallahi na ga mala'ika talatin da wani abu yabtadiruna ha suna binta da gaggawa kalmar tana fitowa daga bakinka mala'iku suna ribibi a kanta ayyuhum yaktubuha awwalan wane ne zai fara rubuta wannan kalmar dan albarkar da take dauke da lada kaga abu da sauki ko ga mala'iku da yawa sun samu aiki laqad ra'aytu bid'atan wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalan kaga kenan wannan ya inganta ko to wannan lafazin ai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ya karo shi kenan yanzu kai ma idan kana da wani lafazi ka iya karawa kenan rabbana walakal hamdu kai ma kai ka samu abin da zaka kara to me yasa aka karbi wannan mutum na idan kace ya gani bai hana ba na'am malamai suka ce waɗan na'am ga wani kana daga hannu a baya ko na'am sunna ce ta ƙaririya ko na'am to yanzu idan ka ƙara fa na'am to shi wani an bashi dama da ya ƙara ba ka gane ba shi ma ba bashi dama bai ya ƙara ai sai da ya yi ne sannan aka ce an ƙarara to kai ma ka iya yi yanzu to me ta ba za a yi bai yanzu na ba mai tabbatarwa na malamai suka ce shi lokacin da ya yi a lokacin cikar ayyukan ibada ne mana iyakar ibada ba a yi musu tamfin ba ba a kulle su ba babu alyawma akmaltu lakum dinakum da haka to wanda yayi wani abu manzon Allah yace an karba an mai gurbin zama to yana da gurbin zama amma yanzu a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka iya larabci ka kware kai maka hado larabci kace wannan yayi ma'ana a ba za a karbe shi ba shi ma da yana san kuma bai ba dan a karantar da wani bai ba dan wani ya gani amma mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata watakil wanda yake kusan sa bai ji ba amma manzon Allah da yake gaba ya ji sannan kuma aka samu abin da ba wanda ya gani a cikin masallacin mala'iku 30 da wani abu suka sako don su rubuta wannan kalma babu wanda ya gani an kwada marayi ku ne kiraman katibin guda biyu ne muke da akwai ko amma yanzu ba ta su ake ba kamar aikin ya musu yawa sai aka karo wasu 30 da wani abu ku ga ku haɗu ku rubuta wannan lada din kaga wannan ya samu wata dama ce da ba a samu irin ta ba manzon Allah yana nan aka ziyar da shi aikin kuma aka bawa aikin gindin zama ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu diyar da ka kware da larabci da ba za ka karo ba ka ce to a iya kara kaza a bayar ruku'u ba zai yi ba a iya kara kaza a cikin sujada ba zai yi ba saboda mai babu tamfin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan aiki sai ta iqalatu hadal qiyami wa wujubin itmi'inani fihi tsawaita wannan tsayuwar in an dago daga ruku'u kafin tafiya sujada to akwai tsawaita wannan tsayuwar kuma wajibi ne a nasu a wannan tsayuwa din sai ta wakana sallallahu alaihi wa sallam yaj'alu qiyamahu hadha qariban min ruku'ihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan maida wannan tsayuwar tashi ta dagowa daga ruku'u qariban min ruku'ihi ta kai kusan ruku'un da ya yi kama ta kaddama kama yadda jawabi ya gabata balka da ya ƙumu kai wani lokacin yakan tsaya a hayanan ata ya ƙulal ƙa'il har mai gaggawa a ransa ya ce ƙadina siya manzu alafi ya manta ruku'u zai tafi a sujada zai tafi min tsole ma ya ƙumu saboda tsawon daɗewar da yi da haka za a zai za a cikin masallacin lokacin kana sallah kake kula musamman kuna sallah ko ji da mai gaggawa wala ko ran dawo da na bada wani ina sallah ya zo jona da ni ina tafiya ruku daga mun tafi da shi muna dagowa su jira muka dago sai dan dake masa sai naga sir ya tafi su jira sannan sai an kara ina tsaye to da ya dawo kuma sai sai samu nutsuwa sosai da gaske to za ka ga wani lokaci idan ka samu irin wannan gaggar a ransa sai ya ji cewa kamar mantawa kai to shi wanda Allah ya faɗa Allahu akbar ya tafi ruku'u سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يتغبا da jero azkar din shi to wanda yake bin manzon Allah sai ya dauka ma manzon Allah mantawa ya ci gaba da sabuwar Fatiha da sura wata raka'a zai wuce sai ka zo da maka ga murya ba ma ke yi gyara murya ka tana wata yafa yanzu fa sai kada zaka tafi to shi manzon Allah yakan dade dan ma da ya nuna maka gurin ana dadewa kuma ana bukatar a samu nutsuwa a wannan dadewa din eh har mai fada zaka ji ya ce kadina siya lalle kan manzon Allah ya manta min dole ma ya komu saboda dadewar tsayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kana ya'muru bil itmi'nan fihi yana kuma umarni lalle a nutsu fa qala lil musii'i salatahu ya fada ga wannan mutumin da ya muna na sallar shi to marfa ra'asaka ka dago kanka daga ruku'u hatta ta'tadila qa'iman ka daidaita tsaye fa ya kuda kullu azmin ma'akadahu kowane ƙashi ya koma inda ya dace wata riwayar wa idza rafa'ata idan ka meke fa aqim sulbaka ka tsai da gadan bayanka ka tsaya can karkar a tsaye warfa ra'saka ka daga kanka hatta tarji al-idhamu ila mafasiliha eh duk kasusuwa sun koma jikin gaban da Allah ya tsirar da su wa zakara lahu ya gaya mashi me hikimar cewa ya tsaya din ya daidaita annahu la tatimmu salatun li ahadin minan nasi sallar wani ba ta cika cikin mutane idan lam yaf'al zalika in har bai yi wannan ba dan haka duk wanda ya ruku'u ya dago daga ruku'u bai tsaya ya nutsu ya daidaita a bayan dagowar ba to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wannan sallar ba sai daidai ba dan haka duk ga da mutum yake ya tsaya ya nutsu a ruku'u in ya ɗago daga ruku'u ya tsaya ya daidaita ya yi waɗannan azkar ɗin ko wanda suka saukaka ya samu cikakkiyar nutsuwa sai an yi wannan ne aka samu rukunin karɓar sallah Allah maɗaukakin sarki ya samu dace Imam Ahmad da Imam Tabarani sun rawaito wani hadisin Imam Tabarani ya tawahi a cikin Al-Mu'jamul Kabir bi sanadin sahih da isnadi ingantacce wa kana yaqulu shi manzon Allah yana cewa la yanzuru Allah azza wa jalla Allah baya kallo ila salati abdin zuwa sallar wani bawa la yuqimu sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha wanda baya tsai da gadan bayan shi bayan sa baya komawa tsafiya nutsu a tsakanin sujada da ruku'u in yayi ruku'u baya dagowa ya tsaya can karkar gadan bayan ya koma tsarin halittar da Allah ya mashi yana dagowa Allahu akbar sami Allahu liman Allah sai dafi to duk wanda gadar ba mai dabi ya tsaya tankarkar a tsaye to Allah ba zai karbi sallar shi ba in yayi sujada ta farko Allahu akbar ya sake dagowa Allahu akbar in dai bai dawo ya zauna ba gadan bayan sa ya tsaya a tsaye tankarkar duk wanda ya gano ya ga bayan a tsaye babu wata rankafa babu hirin tafiya to wannan sallar ta bata samu cika ba ana so lalle in ka tsayo ka tsaga can karkar in ka dago daga sujada kana zaune a gabayen ka can karkar a tsaye manzo Allah ya ce duk wanda babu wannan babu sallar shi Allah ya samu dace kaga kenan nan kafa an zaka ce duk mutumin da yake kotan kurciya a sallah bai da sallah saboda ba a samun daidaito ko tsayuwar gadan bayan ya dago daga ruku'u ba a samun tsayuwar gadan baya idan ya dago daga sujada wallahu ta'ala a'lam abin da rage mana gaba ita ce as-sujud tafiya sujada sai a karatu na gaba abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah ya amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah ya samu dace mu aiki da abin da ya dace din muna ba da uzuri ga yan uwa dillan da ne na kin fara karatu na ni a gaskiya ko dai a sai batar a gyara mu ci gaba da karatu ko kuma mu dauki darasi wancan satin gaskiya dalilin wannan tana da matsala muka yi karatun a haka ya kamata lalle a masu halartar karatun wani ya dawo ya halarta ya ci cewa an gyara abin nan ko ba a gyara ba ko ƴan kwamitin karatu ba su an ba sun gyara ya kamata a ce masu halartar karatun wani ya tsaya lalle ya tabbatar an yi gyara kuma har da la'asar da na kirawo an yi wannan gyaran a tabbatar an yi kafin lokacin kuma na ba ake mamaki batir ne babu barantana a danna a yi fesin kaga duk yau mu kamar muhimmancin abin bai kai ba wannan yasa na kafe da ba a gyara ba lalle ba za mu yi karatun ba dan ya zamanto dai mu dawo hayyacinmu duk abin da zai iya ba da tangarɗa a karatu bai kamata a ce wasu ɗaiɗaikun mutane ba ne za su duk abin da idansu ya kai tunaninsu ya kai suna iya ƙoƙarinsu to amma ko ba su hanga ba fa aikinmu ne gaba ɗaya lalle kowa ya shigo suke tabbatar abubuwan da muke da bukata na karatu sun tabbata a hannunsu kafin fara karatu ɗin Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka da tarayya a cikin ayyukan daidai akwai tambihi da masu kula da karatun suka turo shine za a iya samun karatuttuka wanda muke gabatarwa da na sauran malamai a website kamar haka www.da'awatulhaq.com asali darul im sune suka koma da'awatul haq lokacin da suka gama ɗakin pejin su da komai sun kaiwa datta don yayi musu yan gyare-gyare da observation to sai zama to darul ilm da yawa sun buɗe adireshi da ita to ta sai suka ƙara mata head to kuma ba ta karantu ba darul ilm za ta zama to kamar warul ilm ko wani abu haka dan haka sai aka ba da damar cewa to lalle su yi mata canji ko kwaskwari ma sai ba da wasu suna daga ciki har da wannan da'awatul haq din sai suka ɗauke ta ya zama to darul ilmi da ita ce ta koma da'awatul haqqi to anan ne za a ke samun karatuttukan mu da sauran malamai da yake bai da aka saba bi a baya wanda suke cikin group za a ɗora link ɗin saboda haka mutum zai iya bi sai ya zama to member a cikin wannan group ɗin wanda baya ciki kuma zai iya nema dai gashi nan dawatulhaq.com ko da'awatulhaq.com in kai sacin za ka gani sai ka bi link din sai ka shiga cikin group din insha Allah Allah ya samu dace sai tambayoyi assalamu alaikum Allah ya karawa malam ko Allah ya saka malam da alkhairi tare da mahaifa baki ɗaya malam to Allah ya ji kansu wanda suka rasu wanda muke tare da su Allah ya raya mu akan addinin musulunci Allah ya karɓi rayuwar mu cikin addinin musulunci da nawa da dinna masu saurare da ma dinna al'ummar musulmi idan limamin da yake jan sallah yana da saurin karatu kafin ka karanta Fatiha yayin tsayuwar sallah shi kuma sai yayi sauri ya kai to ya matsayin sallar ka tunda an ce wanda bai cikakkiyar Fatiha to ba sallah kamar da yake bin liman a cikin karatun sallah koye ko liman ya karanta fatiha kai baka gama karanta fatiha ba sai ka bi liman innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi sai ka hada ta da fattaqullaha mastata'tum shine abin da yafi samuwa a wannan guri din kuma kai ma tunda bijan ka hauhe kai kokari kai ma ka tsara gudu ko eh wani limamu za ka ga musamman he ga in kuka zo tsayuwa raka'a farko da ta biyu a ta magariba za ka ji ta tsawai amma da kun dago a ta uku in kai kuskure baka dago ba kai ga jira ne ba ta furuku kana zaune to irin wannan lewan ka same shi kai mai kai zama always ready ko yana bai kai kai mike kai alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah da gudu ko sai ka riska kai ta amma an yi ruku'u baka kare baka bishi karatun liman yana zama naka musamman in kai ya kokarin ka iya abin da ka samu kenan wallahu ta'ala ala Allah ya saka malam da mafificin alkhairin sa malam wajen faɗin sami Allahu liman hamida akwai ƙarin bayani a ƙasa cikin littafinmu wanda yake nuni da mamu da liman da za su faɗi haka sami Allahu liman hamida muna buƙatar ƙarin bayani a cikin wancan satin na yi magana ko malamai sukan ce akwai wanda suke ganin cewa lalle da mamu da liman su faɗi sami Allahu liman hamida amma dai gaskiya ne har yanzu ban gamsu ba da abin da limami zai faɗi sami Allahu liman hamida ko ma musu ce sami Allahu liman hamida kuma ko lokacin da nake bin wannan maganar da ɗaya faɗa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi istinbatin da Imam Malik yayi akwai hadisin a cikin Muwatta istinbatin da Imam Malik yayi sai yake cewa wannan yana gwada liman yana faɗin sami Allahu liman hamida ma musu ce rabbana wa lakal hamdu sai yake sake tabbatar masa wannan kuma ita ce mazhabin malikiya kuma shine abin da yake kusa da ru'aban nan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan qala Allah ta'ala li ayati imam sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamdu amma inda karin bayani da zan zanso ta kin dan uwan da rubuta tambaya sai mu tattauna mu ga inda abin da za a iya canja matsayi a kansa sai a canja insha Allah assalamu alaikum mallan idan mutum bai yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati bayayin tahiyya ya sallarsa tana da rigiyar daraja ana so lalle awa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati kafin ayi sallama a cikin sallah in ba ayi ba sallar tana da rigiyar daraja assalamu alaikum doctor Allah ya kara lafiya da ilimi mai amfani amin doctor a wajen fadin amin a din ake ja ko min din ake ja wanne ne yafi zama daidai da a ɗin da min ɗin duka ana jan su ko? amin ya danganta da abin da mutum yake karatu da shi idan mai karatun hafsu ne a ɗin ana janta sau biyu min ɗin ana janta sau biyar ko sau shida idan wanda yake karatu ne da warshu a ɗin a iya janta sau biyar min ɗin ma a iya janta sau biyar mala ina ji su da suke tambar da albadan da tsawo ko da haka wanda yake kira'a da warshu a za a jata da yawa min ita ma a jata da yawa wanda yake da hafsu badal din su bata wuce biyu amin da haka a din za a jata sau biyu min din ta kai biyar ko ta kai guda shida wallahu ta'ala alam ya danganta da abin da kake riwaya yawanci asalin iyayen mu da riwayar wasu suke ana ita kuma warshu badal din ta shida ake danta da haka yake da sun ja amin din da yawa a din na to Allah ya samu dace malam mutum ne yana cikin sallah sai ya manta rabbana wa lakal hamdu sun sallarsa tana nan mai hukuncin wanda ya yi sallama a yayin shiga banɗaki kuma mantawa ya yi to wanda ya salla babu rabbana wa lakal hamdu ita kadai sallarsa tana nan lafiya kalau babu abin da ya same ta musamman ma idan ba mu ne idan mai salla ne munfaridan ita kadai ya manta bai ba ba a mata sujada qabli ba a mata sujada ba'di an ce ba a sujada qabli har sai idan an samu rabkanuwa akan sujada ko sunnoni da suka kai guda biyu to anan ne ake sujada qabli wallahu ta'ala alam shiga ban daki kai sallama shikenan inda mala'iku su za su amsa maka amma dai gobe kakka saki na assalamu alaikum Allah ya kara dakta lafiya da ilimi mai amfani amin malam ni ne nake tafiya dutse gurin aiki litinin zuwa alhamis amma idan naje kasaru nake yi shin hakan nayi daidai ko kuma zan cika sallata abin da ya fi dacewa idan ka je dutse kuke haɗuwa da masu sallah a masallatan musulmi ku cika sallah kuma lokacin kowace sallah daban idan baka samu wanda za ku yi sallah ba cikakkiya kai ɗaya za ka yi kuma kwanakin ba za su wuce uku ba to mutum sai ya kasarunsa a daidai wannan lokacin kuma ita ma ba a haɗewa tsakanin azahar da la'asar akwai kuskure da muke a wajen halin tafiya duk lokacin da mutum ke tafiya akan hanyar tafiya yana da damar da zai haɗe sallah yana dawowa yana da damar da zai haɗe sallah idan ya je gurin da zai je ba a haɗe sallah kowace ana yin ta ne a kan lokacinta inda jama'a da za ku yi sallar jam'i cikakkiya wannan shine ya fi alkhairi a cika sallah kuma a yi ta a kan lokaci a cikin masallacin musulmi wallahu ta'ala ala ba ma yake ake kaje unguwar ku bariki ce kullun kana gida za ka yi azahar da la'asar kai a gida wata ƙin sai bayan magarba za ka dawo sallar isha kana gida ka dafa shayi ya ka miƙe raka'a biyu ka yi sallah in ka mutu mutanen gaske wanda ba mu taba ganin sa yayin sallah ba to kaga kamar baka da gurin da za ku dada al'ummar musulmi sai a wajen mai indomi kaga ya kamata a ce kuna haduwa a cikin masallaci ku yi sallah tare su sanka a matsayin dan uwa a matsayin abokin fafutuka wani lokacin rukusar mukan matsa wajen karbar rukusa din gaskiya wani lokacin kuma azima din ita ma tana da kyau sai a hada inda damar rukusar take a dauki rukusa din idan ce ta samu inda azima din a dauki azima din kamar yadda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu rukhasahu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu Allah in yayi ubarni na dole yana so abi in ya bada sassauci yana so ya ga an dauka so a halin tafiya ka dauki sassaucin a halin dawowa ka samu sassauci irin ka irin ka kun hadu ku yi sallah sai ku samu kasarun ba a samu ba sai kai kadai karka bangare mutane suna sallah kai kana kasaru gaskiya akwai kuma baya cikin al'amari din ka bi al'umma ka samu dadan zambi ka cika sallarka a ganka kai ma a cikin aiki irin na musulmi da shi'ari na musulmi a masallaci na musulmi wanda ke yafi alkhairi Allah ya samu dace Assalamu alaikum warahmatullahi malam wani lokaci ya dace a yi jam'in sallah a zahar da la'asar farkon muktari ko ƙarshe ya danganta da yanayin da ake idan lokacin sanyi ne a yi farkon lokaci idan lokacin zafi ne a bari rana ta ɗan karya wani lokaci bilal ya miƙe zai kirawo sallah a lokacin da ya saba ana tsananin rana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan saurara abri aka sake jima ka sallah dani akwai duba agogo jada dai a lokacin babu hawa ya sake zabura sai manzon Allah ya ce mashi abri aka sake jimawa sai sai mashi abri sai da ya miƙe a nan sai manzon Allah ya kyale sai ya kirawo sallah sai yake cewa idan shaddal harru fa abridu bil zuhuri idan tsananin zafin rana ya take garji sosai yace ku saurara masalla a zahar ta dan kariya fa inna shiddatal harri min fihi jahannam lalle tsananin zafin rana huci ne na wutar jahannama lokacin da zaka ji ana bala'in tsananin zafin ranan nan wanda ake cewa har doki yana mutuwa saboda tsananin zafi to kada ka kira sallah duka kado mutane daga cikin gida ba a yi sai ku bari idan kuna sallah sha biyu da minti ashirin sha biyu da rabi ana bala'in tsananin zafin rana ku bari ban karfe biyu ta yi ko biyu da rabi menene matsala ba matsala sai ku fito ku yi sallah mun samu matsala ne a kasar hausa su iyayen mu da kakanni sun manne karfe biyu kamar haka alqur'ani ya sauka mu kuma yan izala an rike karfe ɗaya kamar haka alqur'ani ya sauka masu sha biyu masallacin dan baba su kuma sun rike sha biyu da rabi ko sha biyu da kwata kowa ba da kowa ba ne ke canjawa to abu to abin da ya kamata shine lokacin sallaku a ga yana jujjuyawa idan buƙatar sha biyu da rabi ta yi a yi sha biyu da rabi sha biyu da kwata a yi sha biyu da kwata ƙarfe ɗaya a yi ƙarfe ɗaya karfe biyu da rabi a yi karfe biyu da rabi ya kamata mutane zamanto suna da siyasar lokacin sallah ina sha faɗa ina da gaske abin da ya mun daɗi a zaman sudan musamman cikin jami'a za mu yi sallah a zahar karfe ɗaya saura wani lokaci sai ka tafi ɗaki ka yi bacci ka gaji sannan a kira maka sallar la'asar biyar saura kwata haika fito ka yi sallar la'asar za ka kayi bacci ka huta wajen awa uku ko hudu amma zai gamu tsakar rana an kirawo sallah kuma tsakar rana ka sake dawa la'asar sai lokacin da ka yi la'asar ka zo ka zauna a gindin na za ka ji mutane suna hucewa so ya kamata ya zaman to idan akwai tsananin zafi ake kirda da lokacin da rana ta kan karya sai a yi sallah a wannan lokacin allah ya samu dace assalamu alaikum shin malam sallar farilla da ta nafila nawa ake yi da taimama sallah ɗaya ake yi ta warware ko ana iya yin sallah da yawa da taimama to wannan dai matsala ce tsakanin malaman fikihu malaman malikiya suna ganin in kai taimama sallah ɗaya ta zaka yi da ita in ka sake bukata sai ka mai ta wata har sai idan akwai nafila ne a liƙe da sallah farilla sai ka hada da nafila da farilla sai ka yi su amma malamai suka ce tana zama ne matsayin taimama abin da ke karya alwala shi ke karya ta in bai karye ba to bata karye ba hikimar malikiya su kuma shine saboda kada mutane su shantake an baka dama ne kayi taimama saboda ba ruwa to kai azhar sai kace bara rike taimama ta zuwa da asar kana nufi kenan ba za ka nemi ruwa ba kaga kenan kamar baka dama aka yi ka shantake abinda suka ce shine in kai sallah azhar ci gaba da neman ruwa da abin da yasa kai taimama sai ka karya shi idan janaba ce ta same ka akwai tsananin sanyi in kai wanka zaka mutu to daga zahar tafi domin ka je ka iyo itace ka dafa ruwa ka yi wanka in ya so kai alwala da sallar la'asar ne so ita ce hikimar su kada mutum ya shantake ya ki yin abin da ya dace yasa suka ce ba a sallah da taimama biyu wallahu ta'ala ala assalamu alaikum shin malam me mutum ya kamata ya yi yayin da ya kasance suna kwana tare da dan uwansa wanda suke dan wa da dan kane sannan kuma shi dan uwan nasa baya yin sallah sai wanda ya ga dama wata ran gaba daya baya yin sallar sannan kuma yana shaye-shaye kuma idan an yi masa magana za a iya samun rikici idan kuma na faɗa wa babansa ina ganin kamar ransa zai ɓaci saboda yana son sa kai abin da ya dace ka mai nasiha ka gaya uban ta kofar da ta dace a faɗakar da shi wajibi ne ya ankara kuma in zai yi fihi ya yi fihi din amma kar ka yi ta kofar da za ka kunna fitina tsakaninsu ka yi don maslaha da nasiha sai ɗalibai masu neman addu'a ubangiji Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ba mu dacewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin